ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار عباد الله فإن الزكاة فريضة في من فرائض الإسلام وهي ركن الثالث من أركان العظام وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تعالى وآتوا حقه يوم حساده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وروى البخاري ومسلم في صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها أو قصر في إخراجها قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون وكل ما لا تعدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة إلا إذا كان يوم القيامة سحبت له صفائح سحبت له الصفائح من نار فأهمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وذعره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فيجعل يقدمها كما يقدم البخل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالزكاة تجب في أربعة أصناف الخارج من الأرض من الهبوب والثمار والسائمة من البهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعروض التجارة وهي سلعة معدة وهي سلعة معدة للبيع ويدخل في ذلك الأراضي والسيارات المعدة للبيع وغير ذلك من الأصناف السلع وكل من هذه الأصناف الأربعة نساب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه وله تفصيل معروف بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوضح الله سبحانه في كتابه الكريم أصناف المستحقين للزكاة فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم uwa bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati wa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi mu tana magana akan matsayin zakka a cikin addinin musulunci lallai zakka farilla ne daga cikin farillai na addinin musulunci kuwa ita ce rukuni na uku daga cikin rukunan musulunci masu girma hakika ayoyi na alkur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi sallam da ma ijma'in malaman musulunci duka sun yi nuni akan wajibcin cire zakka Allah madaukakin sarki yana cewa wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar rakiin ku tsaida sallah kuma ku bada zakka ku yi ruku'u tare da masu yin ruku'u kaga wannan ayan ta tabbatar da farlancin bada zakka a wata ayan kuma Allah ta'ala yana cewa wa atu haqqahu yawma hasadi ku ba da haƙƙinsa haƙƙin wannan amfanin gonan shine zakka kenan yawma hasadihi ranan girbe shi ranan yankan shinkafanka da bugawa rana ake cire zakka ranan da ka ba da masaranka rana ake cire zakka ranan da ka yanke dawanka ko ka buge rana ake cire zakka saboda haka ba a jinkiri wajen cirewa dalilin da ya sa muka kawo hudu ba a daidai wannan lokaci mun fara ganin an fara shigowa da shinkafa an fara shigowa da masara to masu waɗannan duk wanda nasa ya kai nisabi ya ji tsoron Allah ya cire haƙƙin Allah kamar yadda Allah ya ce wa atu haqqahu yawma asadi ku ba da haƙƙinsa a ranar girbi wala tusrifu Allah ya ce kada ku kuma yi albumazaranci innahu la yuhibbul musrifin lalle Allah baya son masu almubazzaranci ya zo cikin ingantattun littafi guda biyu Bukhari da Muslim hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda yace lalle annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce an gina musulunci ne akan abubuwa guda biyar na ɗaya shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da yarda annabi Muhammad manzon Allah ne na biyu tsaye da sallah na uku ba da zakka na hudu hajji na biyar azumin watan ramadan imam al-bukhari da muslim sun rawaito wani hadisin har yanzu daga abdullahi dan umar ya ce lalla annabi tsira da aminci allah tabbata a gare shi ya ce an umarce ni da in yaƙi mutane har sai sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai allah sun kuma yarda lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne kuma suka ba da zakka kuma suka tsaye da sallah kuma suka ba da zakka idan suka aikata haka to sun kare jininsu daga gare ni kuma hisabinsu da dukiyarsu kuma hisabi sai dai inda wani haƙƙi na musulunci kuma daga baya to ya iya taɓa jininsu ko ya iya taɓa dukiyarsu kuma hisabinsu yana ga Allah mahalicci har yanzu ya zo cikin ingantattun littafin nan bukhari da muslim hadisi daga abi huraira allah ya ƙara masa yarda ya ce lalle wani balaraben ƙauye ya zo wajen annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi sai ya ce nuna min wani aiki ya ma'aikin allah wanda idan na aikata shi zai shiga aljanna sai manzon allah ya ce masa ka bautata ma allah kada ka masa shirka da komai kuma ka tsaye da sallah ka ba da zakkan dukiya na farilla ka yi azumin watan ramadana sai wannan mutumin ya ce ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa kuma ni ba zan ƙara wani aiki ba bayan waɗannan abin da ka gaya mu ni duk wani aiki a musulunci ba zan yi ba iya wa'annan da yanzu ka faɗa su dan je in yi ta yi tunda na tambaye ka abin da za ta shigar da ni aljanna yayin da wannan mutum ya juya ya tafi sai annabi tsira da amince Allah tabbata gare shi ya ce wanda yake da bukatar ya kalli mutum ɗin aljanna to ya kalli wannan mutumin me yayin wannan mutumin ba ya tambaya a nuna masa aikin da zai shigar da shi aljanna ba aka gaya masa waɗannan ya ce kuma su iya da yi manala ce to duk wanda yake sai ya ga ɗan aljanna to ya ga wannan mutum ashe in kana so ka shiga aljanna dukiyanka ta kai ba da zakka ka ba da zakka sannan akwai narko mai tsanani na azaba game da wanda ya yi rowa game da ba da zakka ko kuma ya tauye ya rage zakkan da ya kamata ya bayar sai ya rage bai bayar da ya kamata ba wasan masu dukiya suna irin wannan ya kamata ce zakkansa wanda dai cire sun kai miliyan uku to sai ya muku dodori dohi ya cire miliyan ɗaya dan babba mu yanzu ya ce alhaji wani ya yi zakka alhali ba shi ne adadin abin da ya cancanta ya ce ya bayar ba to wannan da shi da wanda ba su bayar ba kusan suna layi daya narkon da ya haɗu da wanda ya bayar ai wanda bai bayar ba da shi da ya bayar da ba bisa ka'ida ba suna tare ina fata an gane saboda haka idan da ka ba cire zakka ka tabbatar ka bi dukkan dukiyanka an kwalkwale an lissafa cewa kaza ne ka mallaka kuma kaza ne za ka fitar sai ka fitar haka kai ma mai amfanin gona ka yi kokari kaza an bi dukkan dukiyanka kaza ne ya cancanta a cire ka cire ka bayar domin a karkara an tashi da in kayi da mai goma a cire ɗaya ko haka ya taho in kai buhu goma a cire ɗaya to ya aka samu waɗansu an ce an yi buhu ko to zai je nemo irin gabcejen buhun nan da ake zai da takalma sai ya tura me sunan buhun rigiza sai ya zuba a ciki in an ta yaya ta ai ba su kai goma ba to kuma cewa abu hunka za ka cire ɗayan nan fa ba shi ne nisabin ba ma me nisabi shi ne idan ya kai sa'i ɗari uku ya kai sa'i na ɗari uku ya cire sa'i talatin sa'i ɗari uku kuma masu ƙididdiga da lissafi sun buga da mudu irin wannan da 'yan kasuwa suke aunar da masara cewa shi ne mudu ɗari hudu da hamsin sa'i ɗari uku mudu na ɗari hudu da hamsin ashe kenan ba he kayi l goma ne za ka cire ɗaya ba yanzu idan l l yana cin mudu ɗari ɗari a l nawa kenan na cire wannan zakam in ya an an samu l biyar kaga ya kai a cire zakka kenan ina ba ta an gane sai a nema nawa da a cire shine masu ƙididdiga kuma suka lissafa suka ce in dai a sa'i ɗari uku ya tabbata shine mudu 450 to kuwa sa'i 30 shine mudu 45 shi kenan fa ka je kawai a yi ta gwadawa in an gwada 450 a cire 45 wannan na zakka a sake gwada 450 a cire 45 a sake gwada 450 a cire 45 har dukiyar kai ba shi kenan maka huta saboda ka karka tauye wajen cirewa domin akwai narkon azaba mai tsanani ga wanda ya yi ruwa ko ya tauye wajen cirewa Allah ta'ala yana cewa wanda suke tauye suke taskace zinare da azurfa ba sa fitar da ita ta yadda Allah ta'ala ya tsara ka musu albishir da azaba mai radadi ranar da za a dinga narka ta a kansu a cikin wutan jahannama ana yin musu lalar zaisa tana kona musu gefen cikunansu da bayansu ana ce wannan shine sakamakon abin da ka taskace wa kanka ka ɗanɗani sakamakon abin da ka kasance kana tattarawa dukkan dukiyar da ba a cire mata zakka to ta zamo kanzun ɗin da aka ce wallazi ne ya kiri nuna ba sai a dukiyar zinare da azurfa ba in a shanu ne kana da shanun da ya kai cire zakka domin da yawa makiyaya muna kallon ku ba ka cire haƙƙin Allah ba ka cire zakka kuna da shanu kuna da tumakai kuna da awakai ya ai shekara da shekaru ba ji an ce har dawa ne ko bafilatani wa ne ko bawayewa ne ya cire zakka ba ba mu taba jin labari ba to da haka kuma shanun suna nan tumakan suna nan awakin suna nan to muna muku na sai ku ji tsoron Allah ku dinga cirewa ku ba da haƙƙin Allah mu wanda Allah ya ce a bayan domin dukkan dukiyar da aka taskace ta ba a cire mata zakka ita ce kanzun din da Allah yake cewa allazina yaknuzuna dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah wa bashshirhum bi azabin alim Allah ka tsare mu Imam Muslim ya rawaito hadisi cikin ingantaccen littafi nasa hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yace lallai annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce babu wani ma'abucin zinare ko azurfa da ya taskace baya cire haƙƙin Allah ba ce ya kasance masa ranar tashin alƙiyama an mai da shi wani nau'i na azaba ana nannaga masa wannan azaba a wutan jahannama ana ƙona cikunansu da bayansu da shi Allah ana ce masa ana masa azaba da shi duk lokacin da aka yi masa lalas da ita ya ɗauki zafi to idan ya yi sanyi sai a sake maimaitawa wannan fa a filin kiyama ne zai wanda za a yi na filin kiyama din nan shi ne za a yi taiwa mutum wannan a wannan tsakani saboda ya taskace dukiya bai bayar ba har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai gama hisabi wa bayi to annan sai a nuna masa hanyarsa in ma ko ya tafi dai aljanna ko dai ta juta amma lalas din nan za a fara masa ne tun a filin hisabi wannan kwanaki wannan filin da aka ce fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana din nan wanda gwargwadon sa gwargwadon shekara 50 ne na, na, shekarun duniya haka za a bi shi wannan iya shekaru ana masa wannan da lalas din da wuta din a matsayin sa na wanda ya kaskace dukiya ya kaskace abinda Allah ta'ala ya ce ya cire zakka ya iya cire zakka Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito hadisi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yarda yace lalle annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace babu wani ma'abucin dukiya da baya cire mata zakka ba sai ranar tashin alkiyama an canja wannan dukiya an maida ita ta koma wani shirkeken maciji mai kaho kai a nan duniya ka taba ganin maciji mai kaho to a lahira za ka gan shi shi ne dukiyan da masu cire zakka dukiyan da ya kai a cire zakka ba a cire masa zakka zakka ba to za a mai da shi wani kumurcin maciji ne mai kaho zai dinga bin ma'abucin wannan dukiyan duk inda ya a filin alkiyama yana bin sa da kahon yana yana tabbaransa da da da, da fikansa yana zungulinsa da kahon alama ne in kaga wannan alahira maciji da kaho yana bin wani ya tara dukiya ne ya kiya ci da hakkin Allah to a filin alkiyama wannan tsaye wanda ake wetin din jiran hisabin nan shi kuma wannan maciji ya sa shi a gaba shi ma yana gudu ko duk inda ya shiga yana bin sa yana haza malukan lazi kunta tabkhalu bihi wannan shine dukiyanka da ka kasance kana rowa da shi ran ce a cire hakkin Allah baka iya cirewa saboda haka ya ku masu dukiya ku ji tsoron Allah ku cira haƙƙin Allah wanda duk amfanin gonansa ya kai nisabi ya cire zakka wanda duk dabbobinsa suka kai nisabi ya cire zakka wanda kuɗi yake da su dundurutu a aljihu ko a banki suka kai na cire zakka to ya cire zakka wannan shi ne ƙarshen huduba ta ɗaya huduba ta biyu bayan godiya ga Allah da salati wa annabi Muhammad bira da amincin Allah sabata gare shi huduba tana cewa zakka dai tana wajaba ne akan abubuwa guda hudu na farko shine amfanin gona da yake fitowa daga ƙasa shine fitar da ƙwayoyi ko ya fitar da 'ya'yan itatuwa a su ne ake ci da zakka na farko sannan sai dabbobin ni'ima irin raƙuma da shanu da tumakai da awaki domin tumakai da awaki suna layi guda ne an gane ku da yan tumakinka kaza da wannan za a hada su hada da wannan awaki to ya cire musu a layi ɗaya su suke sannan sai zinare da azurfa wanda su ne takardu na kuɗi sannan kuma sai kaya na kasuwanci kaya na kasuwanci din nan ya kunshi dukkan wani kaya da aka taska da aka ajiye shi ana yin kasuwanci da shi yana shiga haka fili da ka saya ka ajiye don kasuwa idan ka zo lissafi za ka yi lissafi da shi amma filinka da ka ajiye shi domin yin goninka naka na kanka wannan baya ciki amma fili ne ka saya ka ce in ya kai wani lokaci zan sayar shi ma kan juya to wannan duk ranar da za a yi lissafin ka wannan filin ka tabbatar an shigar da shi haka nan motocinka da kake fasinja da su banda ta hawa wannan ta hawa naka da ta hawa na matanka da ta hawa na kai yara makaranta duka ba sa ciki amma motocin da ake ma fasinja roci zuwa lafiya roci zuwa jos roci zuwa kano roci zuwa ina suna nan idan an zo za a cire zakka sai an yi lissafin kuɗin su gaba ɗaya sai a hada da kuɗi tsaba na hannu a hada da filin da ka saya na kake kasuwanci da shi a hada da kayan cikin shago a hada a hada a hada a hada sai a fitar musu da zakka sannan dukkan waɗannan namgin nau'o'i guda hudu suna da nisabi wanda Allah ta'ala ya daldale cewa shine nisabin zakka kamar yadda ya tabbata a hadisai daga hanzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma akwai nisabin su tumaki da awaki akwai nisabin su shanu akwai nisabin su duka ka binciki malamai domin samun nisabin su hakika Allah ta'ala ya yi bayani balo-balo a cikin littafinsa mai girma siffofin mutane waɗanda suka cancanci kuma a basu zakkan inna Allah ta'ala yake cewa inna masadaqatu lil fuqara'i wannan zakka dai ana bayar da ita ne wa fakirai da miskinai da masu aiki akan zakkan da wanda ake rallashin zuciyarsu ba ma musulmai bane amma ana ga idan aka cire a dukiyar zakka sai aka bashi watakila dama bashi ya masa yawa a cikin kafircin da yake yanzu kuka ɗauki sannan kuma ana ba da zakka eh dama kuɗin nan da nawa ne da na mata na alhali ƙarya ne eh ce wannan naka ne shi ma bai kai a cire ba na wannan ma bai ce kai a cire ba eh kakkasa amfanin gona yana ƙarya da shi wajen kare cire zakka to Allah fa masani ne kuma Allah gwani ne mai hikima ne in ka kika cire zakkan Allah ya san yadda zai iya yi da kai akan abin da ya shafi dukiyanka ya ku bayan Allah lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati wa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi Allah ta'ala yana cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi salati a gare shi da sallama da aminci wanda yake mai yawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب